إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna daren asabar daren goma ga watan jimadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 31 ga watan goma shekara 2025 miladiya ci gaba da karatu da muka saba a kowane sati a daidai wannan lokaci a wannan makaranta cikin wannan masallaci mai albarka a wannan gari namu na argungu kebi to littafin da muke karatu kamar yadda aka sani shine ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shaikhul islam الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله littafin da ya rubuta don ya yi bayani akan matsaloli da suka shafi addini da abin da ya tabbata a matsayin addini da wanda bai tabbata ba da wannan shine darasinmu na tara kuma muna nan cikin albabul awwal babi na farko wanda mala ya kulla don ya yi bayani akan ma'anar alkur'ani da sunna da ijma'i wanda duka bayani ya gudana a kansu a darasin da ya gabata da kuma dalilai da suke wajabta a bisu wato dalilai da suke wajabta a bi littafin Allah a bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bi abin da malamai suka yi ijima'i a kansa to za mu tashi adillatu wujubi tiba'il ijima'i dalilai da suke wajabta biyan ijima'i wanda bayani akan ijma'i ya, ya gabata to idan an ce al'ijima a lugar larabci yakan zo da ma'ana biyu ko dai da ma'anar alittifaku shine haduwa wannan ya hadu da wannan wannan ana kiransa da al'ijima' sannan akan ce al'ijima' fil luga ana nufin al'azmu wato ɗaura niyyar yin wani abu azama akan wani abu eh shi ma na kiransa shi ma al'ijima' to wannan a luga kenan wanda ayoyi daga cikin alƙur'ani wasu sun yi ishara zuwa ga wannan to ma'anarsa kuma ta riga ta gabata wattifaqun ja'a min mujtahidi ummatina ba'da wafati ahmadi kamar yadda ya zo a cikin alkaukabu sati na jalaluddin asiyuti rahimahullah to al'ijima a shekhu usmanu yake cewa wa kazalika tiba'ul ijma'i haka nan biyar ijma'in malamai ya jibu yana zama wajibi bil kitabi da littafin Allah duk mas'alar da aka ce maka ya tabbata malamai sun yi ijma'i a kai to haramun ne saba ma wannan ijma'i haramun ne saboda biyar ijma'i dole ne kamar yadda ya gabata biyar alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajibi ne to kuma cewa bin ijima'i wajibi ne wannan shi ma ijima'i ne na ahlus sunna wal jama'a da an samu wasu daga cikin yan bid'a suka ce a ijima'i ba ma hujja bane kama al-khawarij su ba su yadda da ijima'i ba kuma ba sa hujja da shi haka a shia ko arrawafid yan shi'a su ma ba su yadda da ijima'i ba kuma ba sa aiki da shi haka wasu daga cikin al-mu'tazila ba dukansu ba wanda daga cikinsu akwai an-nazam shi ma rasun ne min ru'usil mu'tazila yana daga cikin jagororinsu to waɗannan dukkansu ba su yadda da ijima'i ba kuma duk 'yan bid'a ne ba ahalus sunna ba ne to shi yasa saba wasu ba ta da wani tasiri amma da'ira ta ahalus sunna wal jama'a kakab ɗinsu in ka cire wa'yan nan to kowa ya yadda da ijima'i hujja ne kuma wajibi ne a bishi shi amma su waɗancan sun karkace sun bauɗe sun yi abin da dama suka saba wanda in kuka samu littafin alluma'u fi usulil fiqhi na ashiraziyu ashiraziyu rahimahullah ya yi wannan bayani haka ibnu juzai al-maliki da maliki shi ma ya rubuta littafi mai suna ta ƙaribul usul ila ilmil usul shi ma ya yi wannan bayani to haka da sauran littattafai a irin su raudatun nazir ta ibn qudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala ya yi wannan bayani haka littafin al-muswadda li'ali taimiyya al-muswadda fi usulul fiqh kenan al-muswadda to bari a barku haka nan ka eh eh an samu littafi hudu go eh to duk wannan dai sun yi wannan bayanai eh nan da yawa irin su al-mustasfa lil ghazali tattafai dai ba su dimbin yawa kada su bata mana lokaci eh so saboda haka sun tabbatar da cewa waɗancan 'yan bidi'a su ne suka bauɗe suka ce wato ijima'i ba hujja ba ne to daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da shi shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ƙwala ta'ala Allah ya faɗa maɗaukakin sarki ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء آية تدريد شابير Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi wata hanya wadda ba ta manzon Allah ba min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi bayan gaskiya ta bayyana gare shi bayan sunna ta bayyana gare shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin shi ne mahallin shahid kuma ya bi wani abu wanda ba hanyar muminai ba e to muminan ana nufin a wasu suka ce sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in wasu kuma suka ce malamai mujtahidai su ma sun shiga tunda ana batu ne na ijma'i ba wai iya ayan ta taƙaita iya alƙurunul mufaddala ba as-salasa sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in haka malamai waɗanda suke ar-rabbaniyun waɗanda suka kai matakin ijtihadi to su ma bin wata hanya wadda ba tasu ba kan wani abu da suka cimma matsaya a kansa to Allah madaukin sarki ya ce nuwallihi za mu jibinta masa mata walla binda ya jibinta wa kansa na bata na biyar wata hanya wadda ba madaidaiciya ba wa nuslihi jahannam kuma za mu ƙona shi da wutar jahannama wa sa'at masira jahannama ai wa sa'at jahannamu masiran jahannama ta yi muni a ce ita ce makomar ɗan adam ta ce makomar da mutum zai tuke zuwa gare ta wannan shine sai suka kafa hujja da wannan gaba da Allah ke cewa wa yattabi ghaira sabilil mu'min kaga sai akai adafin akai adafinta akan saba ma manzo sallallahu alaihi wasallama wa man yushaqiqir rasula wanda kowa ya san cewa matsayin bin annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne saba masa ma haramun ne Ƙarar Allah ya faɗa to kuma sai aka yi adafi da kuma hanyar muminai bin waninta sai aka haɗa ta da saba ma manzo sai aka yi musu hukunci ɗaya da wanda ya bi wani manzo ko akasin abin da manzo yake akai da wanda shi ma ya bi akasin abin da mumine suke a kai to dukansu sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'atu basira kaga sai aka yi musu hukunci ɗaya to ta wannan sai malamai suka ce kenan ijma'i dole ne a bi shi saboda daga cikin alamomin da ke sa a gane hukunci kaza wajibi ne shine a faɗi narkon azaba ga wanda ya saba to sai Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'min an gane ba na yabi wata hanya ba ta waɗancan mu'minan ba na fatar an gane wanda lamba ta farko su ne sahabban manzon Allah waɗannan alƙurunul mufaddala ɗin khairun nasi ƙarni ɗin nan ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم karnin ma'aiki sahabbai kenan sannan tabi'ai sannan tabi'ut tabi'i su ne safin farko na batar an gane da kuma waɗanda suka bi tafarki irin nasu malamai nan wayar tabi ghaira sabilil mu'min ba ko ne mumini ake nufi dan cikin mu'minan na akwai jahilai eh to don ka saba majahili a ce kayi laifi a shekaga cikin muminan malamai ake nufi ba kowa ba to su ne su maɗin kuma in sun haɗu suka yi ittifaki suka yi ijima'i akan wani hukunci to haramun ne a saba masu wannan yana daga cikin ayoyin da ake kafa dalilai a kansu wabis sunna haka kuma wajabcin bin ijma'i ya tabbata da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama qala sallallahu alaihi wasallama la tajtami'u ummati ala dalalatin alaikum bis-sawadi al-a'zami man faraqa al-jama'ata qadra shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la ta ji ta mi'u ummati ala balalatin al'ummata ba za su taɓa haɗuwa a kan ɓata ba ba za su taɓa ijima'i a kan me a kan ɓata ba a ce kowa a kan ɓata yi ba zai yi ba kenan tun da ba za su iya haduwa akan bata ba kenan mafhum za su iya haduwa akan shari'a ko ba haka ba eh ba a kore wannan ba abinda aka kore a ce ai duk al'umma annabi sai kowa akan bata yake eh shi ma wannan malamai suka ce ana nufin malamai eh shi ma ba duka ba waɗanda ake itibari da ra'ayinsu wasu daga cikin malamai kenan a ce wancan malami batacce ne wancan ma duk kowa batacce ne ba zai yi ba tun da su dama almajirai da awam kaga hukuncin su hukuncin dama malamai ko ba ambace su bato sun shiga cikin karkashin malamai tun da su la ra'aya lahum an fahimci wannan to cewa ba za su haɗu su ittifaki akan bata ba kina ya nuna za su iya haɗuwa akan shari'a yawwa batan shi ne aka kore eh amma kuma batan ba ba ana nufin hadda kuskure ba za su iya kuskure wasu malamai haka suka fada eh bata aka yi magana kuskure kuma shi ne ka saba ma abin da yake na daidai an gani bata kuma shi ne kishiyan shari'a alaikum bisawadil a'zami ina umurta ku ku kasance tare da jama'a wadda take mafi yawa sune as-sawadul a'zam sune jumhurul ulama kenan man faraka al-jama'ata duk wanda ya rabu da jama'a qadara shibrin koda gurgurdon takade ne faqad haqiqa khala'a ribqatal islami ya cire ya giyar musulunci a wuyansa min unukihi daga wuyansa eh kaga yayi riddaki ne to Allah ya sauwaka to wannan hadisi malamai sun yi ta maganganu a kansa ya zo ta hanyoyi da yawa wanda wannan lafazi da ya kawo lafazin Anas ne ibn Malik radiyallahu anhu fi sunan ibn maja to akwai hanyoyi da yawa ya zo ta hanyar sahabbai abdullahi dan umar da wasu minas sahaba kusan wasu daga cikin malamai duka sun raunana hanyoyi sun ce ba abin da ya tabbata duka tare da hanyoyin da yawa kuma gashi ya zo ta hanyar sahabbai daban-daban da sauransu da yawa wasu sun raunana shi wasu kuma sun kalli kasaratu uruk nashi sai suka hassana shi suka ce hadisi ne hasanun bi majmu'i turkihi kamar su a shekul albani rahimahullah amma da dama daga cikin malaman hadisi sun raunana sun ce ba abin da ya inganta to ko da dai bai inganta ba to waccan aya kaga ta ta wadatar eh ta wadatar in ko mun doka cewa hadisi ne hasan kamar yadda wasu malamai su karkata akai akai kaga ba babu babu wata matsala eh babu matsala wa iza tahaqqaqta idan ka tabbatar kai ta haƙiƙi wujubat tiba'il kitabi was sunna cewa bin alkitabu was sunna wal ijma' da ijma'i wajibi ne in ka samu wannan tabbacin ta fuskar dalilan da suka gabata a baya da aka kawo maka bima zakarnahu da abinda muka ambata fattabi'ha sai ka bi su ba shikenan ba ka bi su kuma wazin a'malaka biha duk aikin da za ka yi to ka auna shi da alkitabu wa sunna wal ijma su zama ma'auni shin abin nan da zan yi Allah ya ce ina da aya a kai shin abin nan da zan yi ina da wata wani sunna wata sunna ce daga manzon Allah akwai hadisi a kai tabbatacce shin abin ga da zan yi ijima'i ne na malamai to duk abin da za ka yi wannan ya zama ma'auni sai kaga ka zauna lafiya ka zauna lafiya eh saboda kana kana kana kana tafiya da dalili eh ba ba addinin kame kame ba addinin ba hujja ko to wannan su zama ma'auni gare ka inji malam in kuma baka iya aunawa kila amine kai tumala ya ce wasalil alimi na biha sai ka tambayi masana da alkitabu da asunna da alijima mana ka tambayi malamai in ma ba za ka iya auna abin da za ka yi da ƙur'ani da hadisi da ijima'i to sai ka tambayi malami ya auna maka ba shi kenan ba in kuma kana iyawa shi kenan sai ka auna in akwai abin da ya tabbata kaga sai ka sai ka ci gaba sai ce fi kulli amalin diniyin wannan yana nufin duk wani aiki da zaka yi na addini karka yadda kai wani abu da sunan addini ba zancen Allah a ciki ba hadisin manzo Allah ba ijma'in malamai wai kuma addini kake yi kaga ai ka ka fada rami arattahu wanda kai niyyar aikatawa duk abin da za ka yi wanda ya zama ma'auni gare ka sai ka gano halin huwa sunnatun shin wannan abin da zan yi sunna ne fataf'aluhu sai ka aikata shi aw bid'atun ko kuma wannan abin bid'a ne ba shi a ƙur'ani bai samu gurbin zama ba a sunnar manzon Allah a ijma'in malamai aga ya zama bid'a kenan fatatturukuhu sai ka bar shi kenan ka zauna lafiya ka zauna lafiya to wannan shine don al'asulu duk abinda mutum zai yi mukallafi to sai ya san hukuncinsa wannan ijima'i ne ma na malamai da yawa daga cikin malamai sun haka ita ijima'i akan wannan cewa duk abinda mukallafi zai yi an gane abinda ke da alaka da addini to sai ya san hukuncin abin duk abin da yana yiwuwa ka samu lada ko zunubi to sai ka san meye hukuncin Allah a ciki shi ne faɗan abu zaid abdurrahman al'akhdari rahimahullah wala yi hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukum Allah fihi wa ya tsalal ulama to haramun kai kowane irin nau'i na addini sai ka san hukuncin Allah in kuma ka sani ba ka yi tambaya fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna ko ba haka ba haka an baka mafita tunda inda kake dai ba za a rasa malamai ba intaha bayanu haddil kitabi was sunna malam yace bayani na ma'anar qur'ani da sunna ya kare wal ijma' da ijma'i wa adillati wujubi ittiba'iha da dalilan da ke wajabta a bi su yace Allahumma waffiqina Allah kai muna gamun katar littiba'i sunnati nabiyyina Muhammadin da bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bijahihi indaka saboda kimarsa da darajarsa a gurinka kusan kowane babe ƙarshe a sheku usmanu sai ya yi wannan addu'a in ya ƙare to zai ce allah ka datar da mu da bin ƙur'ani da sunna da ijima'i an gani to su ne ya taƙaita littiba'i sunnati na biyu ka muhammadu da alkitab ɗin an gani kuma ijima'in duk sun shiga ciki kusan kowane babi sai ya yi wannan addu'a babin takaitawa ne bai maimaita alkitab da al'ijima ba mana ya zan abin da za mu yi akwai dalili a kansa to bi jahihi kuma tawassuli ne yake yi wanda tun a mukaddima mai tambihi a kai an gane wai hadisai da suke dogara da su irin su iza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi jahi fa inda jahi inda Allah ya zai cewa in za ku roƙi Allah wata matsala to ku roƙe shi ya ba ku wannan abin saboda matsayina saboda matsayina a wurin Allah babba ne to yana cikin hadisan da suke kafa hujja da su wannan hadisi ba tabbatacce ba ne shekul islam ibn taimiyya a littafinsa ƙa'idatun jalila fita wasu wasila ya yi bayani a kan rashin tabbatuwarsa haka shekul albani rahimahullah a littafinsa a tawassulu ya rubuta anwa'uhu wa ahkamuhu to shi ma ya yi dogon bayani a kai da sauran hadisai da ya kawo waɗanda suke kafa dalil duk dai daga hadisin da bai tabbata ba sai wanda ba haka yake nufi ba amma ba wani hadisi takamamme wanda ya tabbatar da cewa a iya tawassuli da alfarmin annabi sallallahu alaihi wasallama ko haƙƙinsa shi yasa aka tambayi abu hanifa rahimahullah akan ita wannan ita wannan mas'ala ɗin sai ya ce ba daidai ba ne sai ya hana sai ya hana saboda mi babu dalili a kai to galiban duka littattafan da su su a sheku usmanu suke rayuwa da su wa'annan malamai sun tafi akan wannan fahimta ɗin su al-ghazali mai ihya ulumuddin su ahmadu zaruku da littafin umdatul muridi sadiq da sauransu irin su abul hassan al-yusi da littafin al-muhabarat waɗanda dai a sheku usmanu yake yawan ɗauko maganganu daga littattafansu irin su abdulwahabi a sharani suna da yawa to za ka ga su kusan fahimtar su kenan fahimtar su kenan eh fahimtar su kenan irin su al'abdari ibn al-hajj littafin al-madkhal to duk zaka ga suna kawo irin waɗannan tawassuli din to tasirantuwa da irin waɗannan littattafan an gane to shi ba su ma sai suka fada cikin wannan kuskure din mu ba su samu littattafai waɗanda suke ɗauke da irin waɗannan bayanan ba tunda littattafan su shekul islam da makamantansu daga baya-baya suka shigo wannan ƙasa daga baya-baya suka shigo da sauran littattafai na hadisi da shuruhu nasu amma galibi littattafan da suke ta'ammuli da su hatta na ɓangaren sharhohin hadisan to za ka gaza sun fada irin wannan kusakuran kamar irshadu sari na alƙasɓallani إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري سعمدة القاري للعيني ذاك ذاك غني to amma dai duka wannan bai tabbata ba saboda gaskiya ita ce abin biya to shi yasa shi ma shehu abubakar mahamudu gumi rahimahullah shi ma a farkon lamari ya fada wannan kuskure saboda shi ma ta asirantuwa da irin wannan kuma galibi malaman da ya karatu a gunsu ba ahalus sunna ba ne su ma suna da irin wannan zamiyar ko kuma ko da akwai sunna din to amma dai akwai wani abu na ash'ariyanci da kuma irin waɗannan na tawassulati din irin su malam waziru junaidu ɗaya daga cikin malamansa a sokoto tun kamin ya koma kaduna kenan ko kano afuwan kamin ya koma ma kano eh to kaga da aka buga littafin infaqul maisuri fi tarihi biladi tukuru na muhammadu bello rahimahullahu ta'ala sai aka bashi ya ta kadimi bayan an buga shi a wala marra to sai aka kai wa shi shehu abubakar mahmudu gumi ya yi masa ta kadimi gabatarwa haka eh to bayan ya kawo doguwar tarjama kun duba a farkon littafin to a ƙarshe shi ma sai irin wannan tawassuli ya rufe bi rahmati al-mab'usi bi jahil mab'usi rahmatan lil alamin bi jahil mab'usi rahmatan lil alamin da wannan lafazi eh to amma shi daga baya ya gyara eh tunda daga baya ya faɗaɗa karatu kuma ya samu ittisali da wasu daga cikin manya-manyan malamai na a saudiya kamar su a shehu ibn baz su a shehu al'amin a shankidi da sauransu ta hanyar alaƙa da su abubuwa da yawa ya gane kurakuransa kuma ya gyara kamin ya rasu rahimahullahu ta'ala to amma su kaga ba su samu wannan ba ba su samu wannan ba to saboda haka ba za a rudu da wannan ba kuma wannan ba zai taba wata kima ko daraja tasu ba saboda ba sun yi ne da gangan ba kai duk mutumin da zaka ga ya ce maka auna abin da zaka yi da alkitab da sunna da ijma'i kaga ya saba mu hankali a ce yayi abu bisa son zuciya eh abin da yayi to iya abin da ya bayyana gare shi ke zalika mablaguhum min al-ilm iya abin da ya kai musu kenan na ilimi ba su da sabanin wannan an gane wannan shi ne saboda haka da abin ya bayyana gare su to da za su gyara eh za su gyara mafi yawa hatta littattafan shekul islam ibn taimiyya sai dai su dinga ganin maganganunsa a wasu littattafai za ka ga shehu abdullahi ai ya yi hujja da shekul islam ibn taimiyya a wasu littattafansa kamar littafinsa nailus suli min tafasirin rasuli ɗaya daga cikin tafsiran da ya rubuta a tafsiru bil ma'asur a kawo aya kuma a kawo hadisai sauransu ga Allah ya gafarta musu gaba ɗaya albabu sani mala ya ce babe na biyu fi bayani haddil bid'a shi kuma wannan zai yi bayani akan ma'anar bid'a tun da ai bayani akan ma'anar sunna to ai akwai kishiyanta wa adillatu wujubi tarkiha da dalilan da suke wajabta wajibi ne a bar bid'a bid'a haramun ce wa aqsamiha da kashe-kashenta wa ma yunkaru minha wa ma la yunkaru da abinda ake inkari daga bid'a da wanda ba a inkari ita ma wannan magana tashi ta ƙarshe akwai gyara a kai an gani? cewa akwai bidiyar da ake inkari akwai da ba a inkari to ɗayan biyu ne ko dai sun saka abinda asalin ba bidiya ba ne sai suka ba shi sunan bidiya a gani? sai suka yi ɗilaƙin cewa bidiya ne saboda haka ba za a inkari a kansa ba kamar yadda za mu zo kan ire-irensu irin su tara alkur'ani zamanin sai da na usman da abubakar to su sun kira wannan bidi'a wanda ba bidi'a ba ne kamar yadda bayani zai zo ko jam'in tarawihi a gane sun kira shi bidi'a wanda a tarifin bidi'a da shi karan kansa da zai kawo a nan ba za su shiga cikin layin bidi'a ba ba za su shiga ba labatar an gane to saboda haka al'asulu duk abin da ya tabbata bid'a ne ana inkarin sa shi yasa ma kamar yadda bayani zai zo malamai suka yi inkari a cewai akwai bid'a ma makaruhiya akwai wajiba akwai mustahabba da sauransu suka yi inkarin wannan ai duk abin da ya tabbata bid'a ne to hukunci ɗaya yake da shi shine haramun daga haramun ba ƙasa sai dai sama zuwa matakin kafirci kamar bid'a ta kafirci misali irin su bid'a al-khawarij abin nan afwan al-jahmiyya duk da su ma da al-khawarij akwai malamai daga cikin sunna da suke kafirta su amma irin bid'a ta al-jahmiyya wanda kaga al-imam ahmad yana kafirta su yana kafirta su su waɗancan da muka ce ba su yarda da Allah yana da suna ko sifa ba an gane yau tunda su kaga sun kore Allah gaba daya eh to shi yasa azantukan sai shi Sheikhul Islam al-Tattafansa Minhajus Sunna fi naqdi kalami shi'ati wal qadariyya da kuma ɗalibinsa ibn al-qayyim as-sawa'iqul mursala suke wata magana mai mahimmanci cewa al-mumaththilu ya'budu wafanan duk wanda yake mushabbihi to gunki yake bauta duk wanda yake kamanta Allah da wani abu wal mu'attilu ya'budu adaman shi kuma wanda yace Allah bai da suna bai da sifa to yana bautan babu ne shi bai da Allah فيرش والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا أهل السنة شيكو بينا بوتان أبين بوتا وآيات يا أبين نفي دبقاتا تقولي كزمو ممثل وكزمو معطل وكزمو سني ba na hudu eh mumassili shi gunki yake bauta mu'abbili bai da Allah babu yake bauta shi shi kuma sunni shi yake bautan Allah wahdahu la sharika lahu shi yake bautan Allah wahdahu la sharika lahu ba ku rasula to ba ne fata ba ke akwai ne fa? so subhanallah ai tun da rana ta faɗi ka ai ba za ta tashi ba solar taku ga alamu ba ta da eh sai a ɗan kashe saboda a ɗan samu haske subhanallah to Allah ya kyauta ai ba za ta tashi ba so to Allah ya kyauta to saboda haka duk abin da ya tabbata bid'a ne to ba wani abu da za a ce ba za a yi inkarinsa ba sai dai ya zamo abin da su suka kira bid'a ya zamo bai dau sunan bid'a ba sannan wa aka samu ha shi ma kashe-kashenta da suka kawo shi ma bayani zai zo a kansa kakasa bidi'a wajiba mustahabba muharrama mubaha so haka dai suka kakkasa ta eh to shi ma duka wannan akwai kuskure a ciki ba yadda za a yi abu a ce bidi'a kuma wajibi abu akwai tukka da walwala ko a ce bidi'a kuma mustahabbi ai ba zai yi ba ko a ce bid'a kuma makaruhi ai ba zai yi ba ita bid'a hukunci ita ke dauka zuwa biyu ko dai haramci ko kafirci babu aka san haka in dai abin bid'a ne a addini to haddul bid'ati bayani akan bid'a wa amma haddul bid'ati amma ma'anar bid'a fa kama qala abul hasani eh to ma'anarta kamar yadda wani babban malami da ake kira abul hasani as as-sughayru ba as-saghiru ba eh kuskure ne abul hasani as-sughayru haka ake masa laƙabi eh sunansa aliyu ibn ahmad ba maliki ne babban malami ne ya rasu tun karni na takwas a farko-farkonsa hijira na da 719 Allah ya karɓi rayuwarsa mutumin magarib ne maroko babban malami ne ya ba da gudunmawa kwarai a mazhaba ta malikiya na fatar an gane yana da littattafai guda biyu da ya rubuta a ɗayan sharhi ga almudawwana sunansa a taƙayidu ala tahzibil mudawwana a taƙayidu ala tahzibil mudawwana ya yi sharhi da bayani akan almudawwanatul kubra ta malam suhununu rahimahullah na biyu kuma shi ma a taƙayidu ala tahazibin risala ita dai wannan risala ta ibn abi zaid ta baya mata sharhi to a ciki shekhu usman ya ɗauko wannan magana ɗin shi sharhin da ya yi wa risala duk da bai faɗa ba kuma littattafan an buga su a maroko ma an buga su ana samun su to gabin da yake faɗa shi ya ce ma kharaja anil kitabi wa sunna wal ijma shi da aka tambaye shi mai bidi a yace duk abin da yake wajen qur'ani da sunna da ijma'i a shi ya sauƙaƙa mu mutane duk abin da yake wajen ƙur'ani da sunna da ijma'i to shi ne bid'a to tarifin da ya kawo kenan wa ƙala alfakihani malam alfakihani ya faɗa eh kashe ta Malam alfakihani ya faɗa shine Abu Hafsin alfakihani almaliki rahimahullahu ta'ala. Da yana ɗaya daga cikin shi ma jigajigan malikiya. Shi ma ya yi rubutu, shi ma ya sharhi ga risala. Sunansa a tahariru wata habiru fi sharhin risala. Ita dai ta ibu da abi zaidin, ta sha aiki ba. saboda ana ana ji da ita a mazhaba eh ana ji da ita at-tahriru wat-tahbiru fi sharhi risala lil fakihani rahimahullahu ta'ala imam maliki ne yana cikin masu kausa samun yan bid'a sosai to ga abin da ya faɗa wata haƙiƙu ya ce zance wanda yake na ta haƙiƙi na ilimi na tabbaci a kan zancen bidi'a shi ne ce an na ha'ihida su amrin fiddini farar da wani al'amari a cikin addini yushbihu an ya kuna minhu wa laisa minhu abin ya yi kama da addini amma bai cikin addini to sha bid'a to wata fuska zaka ga ya kama da addini tunda watakila zikiri ne watakila salati ne watakila ma sallah ce ma'ana kaman a suna a sunansa to ya ɗan yi kama da na addini na batar an gane amma kuma ta fuskar asali walaisa minu ta fuskar asali kuma baya cikin addini amma a suna za su iya tarayya da wani abu na addinin na batar an gane kila wancan a kira shi salatin manzon Allah wancan a kira shi salatin wani shehi kaga a suna sun haɗu salati salati amma a asali wancan na manzon Allah ne wannan kuma annabi bai san shi ba to kaga ma laysa minhu kenan to yace ba dar bid'a kenan rahimahullahu ta'ala eh to in kun samu wannan littafi na shi sharhun risala za ku abin nan za ku gan shi duk da wannan ibnu ishaq usman ibnu ishaq al-turadi al-fullati rahimahullah shi littafinsa a farkon karatu mun faɗa cewa ya yi ikhtisarin ita ihya sunna ya sa mata suna talhisu ko as-sunanil mu'akkada to shi a ciki ya ce maganar tana cikin ta haƙiƙul mabani fi sharhin risala shi ba sharhin risala ne na abu abdullahi al-manufi to shi ya faɗa amma shi ta haƙiƙul mabani ba na alfaki hadi ba ne an gane? eh ta almanufi ce to wala Allah tun da shi almanufi ɗin ya gabace shi alfaki hani ɗin ya zamo shi alfaki hani ɗin ya ɗauko ne daga sharhin shi almanufi ɗin ta haƙiƙul mabani sai yasa a nashi sai zan shi kuma ibnu ishaqa ya naƙalto ne kai tsaye mubasharatan daga shi almanufi shi kuma shekhu usman ya naƙalto ne daga shi alfaki hani da littafi a tahariru wata habiru fi sharhin risala risala tana da shiruhu da yawa tana da shiruhu kusan muktasar ɗaya fita yawan sharhohi a cikin littattafai na abin nan don shi muktasar duk wani wanda ya kai malami to ya yi aiki a kansa abin ma guri ne a ce kana malami ma baka yi aiki ga muktasar ba kuma kana ba maliki malikiyan nan taga tana da matsala sai dai in ka zo kamin shi shehu khalil shehu khalil ga wannan irin su ibnu abdul barri irin su alqadi abubakar ibnu al-arabi irin su wannan abdul wahab da littafi at-talqin da makamantansu to kaga duk sun zo ne kamin shi a shehu khalil yawwa amma dai wanda ya zo bayan a shehu khalil kuma a ce baka wa muktasar aiki ba ko ta haƙiƙi ko sharhi ko naz'a ko wanda ya ɗauke shi ya waƙe shi gaba ɗai wajen baiti dubu bakwai da wani abu shi ma an buga shi waƙen shi ma wani malami ya ɗauka ya masa sharhi ai kana ɗalibi kana ganin littattafai kala-kala ɗalamai suna aiki to wannan shi abin da ya faɗa kenan to bayan wannan magana haka dai ta ci gaba da maimaituwa a bakunan malamai وقال أحمد زروق في عمدة المريد الصادق بلا أحمد زروق يا فدا أشكي عمدة المريد الصادق أحمد الزروق وأحمد زروق da ba sa sa bai ba arifa shi ma ɗaya daga cikin malamai malikawa wato a shekhu usmanu ya rasu da malaman ya ta'asirantu da malaman malikiya sosai to shi yasa zaka ga yana yawan nakali kansu dalili shine lokacin da yake rubuta littafin malaman da yake sun yayi wa nasiha suna tutiya da malikiya na fatar an gane to shi yasa zaka ga duk wani malami da zai kawo ba maliki ne saboda su suna tutiyar malikiya kuma suna bid'a to malaman gara za a kawo musu naku ne to su ma ni in kun kareta ni su ku kareta su ba shi kenan ba kuma wannan ba zai yi ba eh to shi ma yana da littattafai da yawa da ya rubuta shi ma ya yi sharhi ga risala shi ma ya yi sharhi ga risala rahimahullah mai suna mai suna sharhu na shi ma ya yi sharhi ga risala mai suna sharhu Ahmad Zarruqi eh sharhin Zarruq shi ana ma yawan samun sa a kasuwa ya shahara ana amfani da shi a zarruka na malamai ya ya ya abin nan shi ma ya aiki a kansa ya aiki a kan risala to amma wannan magana ya kawo ta ne a littafin sa'um datul muridi sadiki shi ma an buga shi mujalladi ɗaya ne ciki ya yi bayani a kan bidi'o'i da abubuwa da haɗarin bidi'o'i a ciki shi ma ya maimaita irin waccan magana da shi abu hafsin alfakihani ya kawo cewa wa haƙiƙatul bid'ati haƙiƙanin bid'a shar'an ga ilahi na shari'a ihdasu am ihdasu amrin ihdasu amrin fi dini farar da wani abu cikin addini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu eh kaga shi ma irin waccan irin waccan magana to a wannan tarifi za mu ga cewa cewa ihdasu amrin fiddini to ya fitar da abin da aka farar ba cikin addini ba duk wani abu da aka zo da shi ba da manufar addini ba to ba a kira ne bid'a a istilahi na shari'a amma a istilahi na luga ana kiransa bid'a don dama abin da ake kira bid'a a luga shine ihdasu shay'in ko ihdasu amrin fi ghairi misalin sabiq shine ka zo da wani abu wanda babu irin shi da ya gabace ka akai in ka kirkiro wani abu a yanzu kamin kai ba wani da ya gabace ka to abinda kai bid'a ne a luga na batar an gani to anan bankoki da abu duk abin da dai ba a samu ba a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to a luga sunansa bid'a na ba tara gane yawa to wannan kuma kaga bai da hukunci na shari'a na ba tara gane mu muna maganar addini an fahimta to shi yasa malaman da kansu suka ce farar da wani abu fiddini kaga wanda ya yi fanka ba ya yi ta don addini ba ne na ba tara gane ma'ana fiddini din ka yi abu don Allah ya baka lada don neman kusanci ga Allah to duk abin da za ka yi da wannan sura kuma manzon Allah bai yi shi babu sunna a kansa babu ƙur'ani babu ijima'i to shi ake kira bid'a saboda haka ikhtira'atul zaman duk waɗannan sun fita kaga wani na ce ma jirgin sama bid'a ne da naji wani wai tuwon dawa ma bid'a ne kila yin waye kaji wani tsoho ne a bauchi wai annabi ya ci tuwon dawa kaga wannan jahilci ne ba magana ilimi ba ce to shi shi ce tuwon dawa yana cikin addini fi zabi lallai ko ce maka aka ka ci tuwon dawa kana da lada kaza da kaza da kaza eh ko jirgin sama ai bid'a ne mota bid'a ce salula waya bid'a duk wannan jahilci ne to bid'a ami fi dini am fi lugha ana kiran su bid'a a lugha eh shi ma ana maganar larabci fa ina ba ta dan gane in ana ta'arifin al-bid'a tunda lafazin larabci ne a wurin larabawa a luga to shi ake kiransu bida wannan ko ba su da hukunci wanda ya ba za ka ce ya yi haram ko kaza kaza da sauransu ba nan ana maganar addini to kaga sai ka ɗauko waɗancan kuma ka je kuma a lokacin da kake son kai ka kare wani abu da kuka ƙirƙiro fiddini ɗin ya faɗa ba yana son ya kare taron molidi ya kare salatul fatihi wai sai mu ƙarana su wai da tuwon dawa wai in ka ci annabi mai maulidi wato ya ci tuwon dawa ba da Allah to haka suke ba suna batar da al'umma ba waɗanda ba su yi karatu ba sai a ɗauka ai ya kawo hujja ai shehi ya kawo hujja kuma jahilci ya yi jahilci ya yi ko son zuciya da gangan don ya batar da al'umma don kar a gano abin da suke ba dalili a kansa to ga malamai suna faɗa ihdasu amrin fiddini ga abu ƙarara wannan shine ma'auni waɗannan duk abubuwa ba a kirki asalan ma wasu ba ma musulmai ke yin su ba sai na maganar addini a ciki nan kuma ana maganar musulmi ya kirkiro wani abu fiddini don shi ke da wannan sifa kafiri bai yin abu idan Allah ya bashi lada ana maganar musulmi ne su kirkiro wasu abubuwa kuma aka ce fiddini yushbihu an yakuna minhu walaysa minhu to ta ina tuwon dawa ya kama da addini eh ina ya kama da sallah ina ya kama da karatun qur'ani ina ya kama da zikiri ko salati ga annabi ko hailala da sauransu ta wace fuska to haka suke suna batar da al'umma saboda sun san al'ummar da ake rayuwa ba al'umma ce ta karatu ba al'umma ce ta hayaniya da bankaura to haka ash-shatibi shi ma a littafin sa al-ittisam shi ma irin wannan ta'arifi yayi yace tariqatun fi din shi ma sai da ya ambaci addini din muhtara'a tudahi shari'iyya a gani shi ma sai da ya ambata shi ma ba maliki ne ya ce bid'a wata hanya ce an gani muhtara'a fi dini aka kirkira fi dini aka saka cikin addini saboda shi addini an san wanda ya zo da shi to sai wasu suka zo suka kirkiro su abubuwa sai suka ce su ma addini ne sai suka zo ba ciki shi ma ya ce to zahi shari'iyya ta yi kama da hanya ta shari'a ta manzon Allah amma ba ita ba ce kama sun ka yi ta ina sun ka yi kama fi sura wa lisimi a sura za ka ga sun yi kama wancan salati ne annabi ya yi shi wannan ma sunansa salati amma wani ya zo da shi annabi bai san da shi ba kaga sun yi kama sannan a sura za ka ga kamar can addu'a ake wa annabi na annabi ɗin wannan shi ma za ka ga addu'a ake wa annabi kaga a sura sun yi kama amma fil asli tunan sun karabu wancan yana da tushe wannan kuma to kaga ma laisa min huke kun ji yadda karatun yake saboda haka duk sanda mu muka ce bid'a to muna magana ne akan addini na fatar an gane muna magana ne akan addini su wasu abubuwa na al'ada hatta al'ada ba a sa ta layin addini shi yasa malamai suke da ƙa'ida usuliya al'adatu muhakkama asali ita al'ada ma baka cewa ma haramun ce asali duk al'ada halatta ne sai in wani nassi ne ya zo ya haramta ta to su ana sa su ma layan haram ko halat ba layin bid'o'i ma ake sa su ba to hatta al'adu ba a sa su kawon mun saba in za a yi kalca sai a ce suna can suna bidi'a ta yi wannan jahilci ne ba a kiran wannan bidi'a yi sau da masu yin kalca ba suna yin ta bane don allah ya ba su lada ka kamanta su da yan maulidi ka kamanta su da yan wazifa to wanda zai zo yana kalca ko yana kiɗa ko yana sharholiyarsa waɗannan ba a kiransu bidi'a sabon allah ake kiransu ko a kira su haram ba a idilakin kalmar bid'a gare su a addini saboda ku fahimci ta'arifin ihdasu amrin fi dini to dan kalce ya ce ma lada haka ne ma ko dan tauri eh ka gani to shi yasa in baka fahimta karatu sai su yi tawhalar da kai sai tawhalar da kai to waɗannan sai dai a ce ai waɗannan al'adu ne haram saboda sun saba ma wasu nususu na shari'a akwai cakuɗe ne ya da mata akwai rawa akwai bayyana tsiraici akwai kiɗa waɗanda kuma duk haramun ne a musulunci to saboda su sai a ce haramun su ba za a ce bid'a ba shi bid'a babin lada babin neman lada yake ina fatar an gane can ake sa su irin su salatoci ko a kirkiro wata addu'a sauransu ko da a zahirinta kana ganin ai yabo ne ga annabi ai abu ne mai kyau in dai annabi bai santa ba to sunanta bid'a ba za a kira ta sunna ba to kaga shikenan an riga an huta to kuma ga lokaci yayi ko kar a ja da yawa don bayanin nashi sawa'un akana bi sura au an bil haqiqa li qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallama kullu bid'atin kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala to shi ma kaga yana buƙatar shari eh zamu iya dasa aya ne in mun dawo mu tashi sawa'un akana bi surati am bil haqiqa to ita ma gaba tana buƙatar sharhi me yake nufi da ita eh kullu muhdathatin bid'a shi ma yana buƙatar sharhi eh insha Allah ta'ala wani sati in mun zo sai mu dora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah